shi aiko saboda haka maza ku gyara kun ji maza da kuwa ke fa wani ce yana son a yi mishi bayani dangane da hukuncin ciyar da 'ya'ya da dukiyar haram me illar da 'ya'ya da haram a addini ciyar da 'ya'ya da haram in sun girma ko sun yi addu'a Allah ba zai karba ba shine hadisi ya nuna wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa huziya bil haram fa anna yustajabu lahu karanta sharhin wannan hadisin a cikin littafin Jami'ul Ulum wal Hikam malamin yace yana da hadari ka ɗibi dukiya haramun ka ciyar da 'ya'yanka na farko kayi laifi na biyu ka saka su a cikin bala'in da ba su da hakkin shi domin sun girma za su yi addu'a Allah ba zai karba ba matsala za ta same su su shiga halin kunci su kira Allah Allah ba zai saurare su ba to da haka duk abin da za ka kawo iyalinka ka tabbata ka kawo musu haramun don haka matan Madina aka ce mai gida zai fita afwan halal halal halal mantuwa ne matan Madina mai gida zai fita sai su mishi nasiha don Allah mai gida a samo halal in ba a samo ba a dawo don za mu iya haƙura da yunwa ta duniya amma ba za mu iya da ta lahira ba to mata sai a kiyaye wannan wani lokacin mazan mata ne suke sa su siya yi komai saboda in ka zo ka ce babu gobe ka ce babu sai a ce kai duk talaucin garin nan akan ka ya kare ne kai kai ba za ka je ka dan yi wani kokari ba to shi kenan da ka je an ce to dan sa ta hannu a nan ka ga sai ka ga kuɗi sun fito wai na hukuncin matar da take yin ƙananan maganganu akan mijinta mana biyan hakkin gidansa ko kuma kishiyoyi wato ce ta mita game da miji ai mijinta baya kana mun miya ai mijin baya biyan cefane wanda ya kamata ai kishiyoyinta kaza bai halatta ba ai da mun karanta mun ji cewa hakkin mace ne ta rufe sirrin mijinta ko ai mun ji matar dan gidan annabi ibrahim ko nama suke ci da ruwan zamzam da komai amma da aka zo aka tambaya rayuwa sai ta ce da wuya me kuke ci ta ce wahala muke ci kawai sai aka ce a sake ta don ba ta da so ake ki rufa mijinki asiri kuma ki rinka wa mijinki magana ta nasiha a ɗaka daga ke sai shi wani lokacin mazan suna gafala suna manta wasu abubuwan ta menene hukuncin yawan cin bashi wai wai wai wai wai ta menene kuma ka'idojin biyan shi na farko dai haramun ne yawan cin bashi na ɗaya na biyu wajibi ne ainihin daga cikin wato ƙa'idojin biyan shi ne na farko a lokacin da zaka ci bashi a sa ranar biya kada a ci bashin nan da riba wato ka a ce lokaci kaza in zaka kawo karanci naira dubu goma to za ka ka dubu goma sha biyu na biyu idan lokaci ya yi baka da hali sai kai marmaza ka ba da uzuri idan mai bashin ya yi haƙuri shi kuma kai ce to ko ka kawo min bashi na yanzu ko kuma in ya kai rana kaza to za a ƙara waɗannan su ne kaɗan daga ciki amma taurin bashi sharri ne dan annabi yana roƙon Allah ya raba shi da taurin bashi duk sallar da sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrib Allah ka raba ni da taurin bashi Allah ka raba ni da laifi dan bashi bala'i ne in ka mutu da bashi manzo Allah baya maka sallah haka lokacin dirhami uku kwandala uku kenan ba a yanzu wani ya rasu annabi ya tsaya kan gawar shi zai sallah sai ya ce ana bin shi bashi aka ce eh sai annabi ya kauce manzo Allah lafiya ba za ka mai sallah ba ya ce ina zan mai sallah ya mutu da bashi sai wani sahabi mai suna Abu Darda ya ce manzo Allah duk Allah ka zo ka yi mishi sallah zan biya bashi annabi ya ce ka yadda bashi ya sauka daga kan mamaci ya dawo kanka da wannan ne malamai suka ce mutum ya rasu da bashi a samu wani ya marma zai ce bashin ya yo kwana ya dawo kan shi a kai mamaci lafiya lau salin alin kabari ka yadda ya dawo kanka ya ce ya yadda ba ruwan mamaci ya ce ba ruwan mamaci manzo Allah ya zo ya sallah kashe gari sai suka haɗu da wannan sahabi ya ce ka biya bashin nan sai ce ya manzo Allah jiya jiyan nan ne ai abun ba wani dadewa bane za Allah ya ce to lallai lallai mamacin na yana nan kabarin shi ya kama da wuta ana dukan shi kwana ɗaya da mutuwa kabari ya kama da wuta ana dukan shi me yasa ka dau nauyin zaka biya yanzu zaka sheka da gudu ka biya ba wai shikenan kuma a biya koma shirme ba nan da nan ya je dawo ya ce to ya manzan Allah na biya sai manzan Allah ya ce sai yanzu fata shi ta huce mamacin sai yanzu fata shi ta huce hadisi na ɗaya hadisi na biyu an idar da sallah asuba manzan Allah ya miƙe ya ce dangin wani suna nan sai suka yi shiru ina dangin wani sai suka yi shiru sai manzan Allah ya ce to ko ku ja baki ku yi shiru ko ku yi jawabi dan uwanku yana wuta in kun so ku kwaso ku kwato shi ku fanso shi in kun so kuma ku sallama shi ku kyale shi ya ci wuta abu huraira ya ce suka sheka da gudu suka je suka biya bashi sai suka da suka ce mun biya manza Allah manza Allah ya ce yanzu ne kabarin shi wuta ta kwanta to da ka bashi in baka da hali ka kauce mai in kuma ya zama dole to kai kokarin ka biya amma mafi hadari shine mutum ya mutu da shi Allah ya kiyaye ta Allah ya kyauta to wannan tambayar yan zamani ce ko ya halatta mace ta tsotsi gaban mijinta alhali shi mijin yana son haka gaskiya wannan bai halatta ba wannan tambaya ana yawan yawo da ita musamman 'yan mata da 'yan zamani suna kallon blue film suna kallon nigerian film suna kallon shigantaka film wannan bai halatta ba wannan fatawar har mun saka ta a cikin intanet ku buga www.zawaj.com zawaj.com akwai article musamman akan wannan bai halatta ba gaskiya Allah ya kiyaye to wannan ta ce a ƙara faɗakar da mata masu zuwa wurin 'yan tsubbu da bokaye mata kun ji har yanzu kuna zuwa wurin 'yan tsubbu to tun da dai aka faɗa akwai masu zuwan kenan eh asiri ne to Allah ya kiyaye manzo Allah da ya ce duk wanda ya je wurin boka sai ya kwana arba'in ba a karɓi sallar shi ba idan kuma mutum ya je wurin boka boka ya bashi wani abu ko ya gaya mai yadda to ya kafirce wani irin kafirci kafirci da fa duka kafita musulunci ko yaya dai abin da manzo Allah ya ce sai a guji zuwa wurin boka in kin taba zuwa wurin boka ki tuba wasu mata na zuwa wurin bokaye wallahi bokaye har lalata suke da su wasu na zuwa wurin bokaye a ɗau tsokan nama a bata ta saka a farji ya kwana gari ya waye ta saka shi a miya a ragwargwaza mai gida ya ci shi kenan sai a ce sai yadda ta da shi ya zama raƙuminta wallahi haramun ne in kin san kin taɓa zuwa wurin boka a ce ki je ki zuba wannan rubutun a cikin shadda ki je ki watsa wannan a dokin kofa ki je ki yayyafa wannan akan gado wannan ki je ki wanke zanin gadon mai gida da shi wallahi wannan ba musulunci bane ku bari tun malami ya kara ya nuna miki qur'ani ya nuna miki hadisi ya baki addu'a da zaki ki zauna da mijinki lafiya da kishiyoyinki lafiya amma ku daina zuwa wurin yan tsubbu wannan yace idan mutum ya gina rijiya a kofar gidansu wai babu lada saboda yana gani sai dai ya je inda ba zai gani ba ya gina zai fi lada a ko a cikin gidanka kai gina rijiya ko famfo ana shigowa na ɗiba za ka samu lada da ganin da rashin ganin duk ba shine matsalar ba matsala ita ce kai dan Allah an kai dan Allah shikenan za ka samu lada insha Allah Allah ya taimaka waɗannan su ne ƙarshen tambayoyi da aka rubuto insha Allah ta'ala Allah ya sa mana albarka za mu saurara a na eh na sa gashi wani iri attachment a bai halatta ba yaushe za ki ɗibo gashin doki ki zuba a kanki haka bai halatta a'a bai dai halatta ba eh bai halatta ba maganar sallah ba yanzu bata taso ba bai halatta a ringa attachment ba a ɗibo wani gashi a ƙara a kan gashi in ba ki da gashi ki ta addu'a Allah ya baki gashi in ba haka ba ki haƙuri mai wa Allah ya miki wata baiwar kuma ai ai ba dole sai eh huda kunne dan sa dan kunne ya halatta a har so nawa za a huda kunnan guda nawa a yi a sake yi ba me za a sa ba dan kunna ba ya halatta a yi ta jerawa eh eh A'a in lilo ne ba wanne wanda ake ɗaurawa a kitso? A ba komai na kitso sai dai ki san cewa duk wanda ba ki sa, ki sa wanda in kin shafa ruwa zai taɓa gashin ki. Kin ga roba gashi ruwa ba zai ba za ta bar ruwa ya isa gaba. Ta. Na'am. na na a duk hadisin da ke cikin bukhari da muslim ya inganta sai dai irin waɗannan ziyadat da riwayat waɗanda su kuma asali ba su ne sharaɗin bukhari da muslim ba don haka abu na farko ya kamata a san meye bukhari tukuna meye muslim idan bukhari ya kulla babu ya ce babu qatlil waladi khashyata an ya'kula ma'ahu ya ce haddafana kaza haddafana kaza sharadin shi shine kawo da cikakken isnadi ya zama marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko zamani ko tarihin rayuwa annabi to wannan sahihi ne amma a ƙarshen hadisan sai ka je yana kawo wasu riwayoyi to irin waɗannan ba su daga cikin sharaɗin shi amma sharaɗin shi shine aljami'u sahih almusnadul marfu almukhtasar min ayyamin rasul wa af'alihi dukkan hadisin da ya cika wannan sharaɗin ya zama da isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ke bayyana rayuwa ko zamani ko ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sahihi ne amma irin inda za ka ga ko ya buɗe babu ya ce wa ƙala kaza ƙala rasulullah kaza wannan baya daga cikin sharaɗin shi na fata an gane Allah ya taimaka shampo kalmar turanci ce abin da ake nufi da kalmar shampo da turanci shine gyaran kai don haka yanzu ni da ne ƙwaryen boloni ma shampo ne da turanci don ma'anar shampo shine gyaran kai kawai amma mutane ne ba su san turanci ba sai suka je suka juya kalmar in aka ce shampo wai kona kai to bai halatta a je a kona gashin kai kina gashin kanki na baka fata ya koma ya zama na baturiya ko indiya wannan bai halatta ba amma a je a wanke miki gashinki a kawo mai mai laushi a shafa miki kanki ya fitar da asalin gashi na haƙiƙa mai laushi wannan ya halatta amma in har sai an je an turara shi kuma ya babban kare to wannan bai halatta ba yawwa Allah ya kiyaye to za a saurara a nan ko eh insha Allah za mu saurara a nan to Allah ya sa albarka waɗanda suke ta fata a musu du'a'i Allah ya kawo maza to ga fa samari fa wurin nan fa ga kuma yan mata ga limamai kuma ga Fatiha da kullu kawo kawai sai dai a ci gaba da du'a'i Allah ya tabbatar da ranar a daina ɗaukar dogon buri ne gaskiya in kika ɗauka sai ya gama makaranta sai ya gina kaza sai ya gina kaza to shi kuma fresh graduate ne in ka ɗauka kai kuma sai ta kaza sai kaza yau ita ma talaka ce a rinka ɗauka da sauki Allah ya sa albarka mu yi salati annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan wazi ban faɗi zanin shi ba an yi shi a nan Hadija Road a Kano ko ya suna anguwar eh batawa batawa to bata kabila ne a Adamawa fa batawa to me batawa akwai dai kabila bata a Yola to batawa close ko to Allah ya ji kanmu ya ji dan iyayenmu da kakanninmu Allah ya ji dan malamanmu da malaman malamanmu Allah ya albarkaci matanmu da mazajenmu Allah albarkaci 'ya'yanmu maza da mata ya Allah muna roƙonka waɗanda suka rasu a haɗarin jirgin saman da aka yi gaba ɗayan musulmi Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu 'yan uwanmu musulmi da mata yara da manya da ake zalunta su a ƙasashen iraki da ƙasashen filistin da makamantansu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu Allah ya zaunar da ƙasashen mu lafiya Allah ka albarka a cikin rayuwar da dukiyar iliminmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله الله يكرمك baban hafs hafs zaki wasu na yin kuskure suna cewa wai saboda yana da ya mai suna hafsa shi yasa ake ce mishi abu hafsin yau kuma an yi kuskure in haka ne kenan domin bai zama munada murakhan ba ma da sai a ce abu hafsa a faɗi sunan ƙarara